الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjaman alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta saba'in da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul baƙara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta saba'in da shida bi Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا na'am وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم Mm.
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم Mm.
أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza laqul ladhina amanu ai munafiqul yahudi wato munafukai daga cikin yahudawa waɗanda zuciyarsu ba ta tare da musulmai amma daga harshe suna tare da musulmai su ne munafukai daga cikin yahudawa wanda shugabansu shine abdullahi ibn ubayy ibn salul idza laqul ladhina amanu idan suka hadu da waɗanda suka yi imani suka hadu da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam qalu amanna wato su waɗannan munafukai suna ce wa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suna ce musu amanna mu ma mun yi imani mun ba da gaskiya cewa bi anna muhammadan nabiyun wato haƙiƙa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne na Allah wa huwal mubashsharu bihi fi kitabina shine wanda annabinmu ya ba mu albishir da shi a cikin littafinmu a taura shine annabin da wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da labarin shi a cikin littafinmu na attaura littafin da Allah ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kiristoci su kuma littafinsu na linjila wato wanda aka saukar da shi ga annabi Isa alaihi salatu wassalam Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza khala ba'duhum ila ba'din wa idza khala ba'duhum idan sashensu ya koma ma'ana ba'adul munafiqina sashen munafiqai khala ma'ana raja'a malam ya fassara shi da raja'a wato idan sashen munafiqai ya koma ila ba'adun zuwa ga sashi qalu sai su faɗa ay ru'asa'uhum wato shugabannin nasu allazina lam yunafiqu waɗanda ba munafurcin suna faɗa liman nafaƙa ga wanda ya yi munafurcin su ce da shi a tuhaddisu nahum dan menene kuke zantar da muminai ayil mu'minina dan menene kuke zantar da muminai bima fataha Allahu alaikum da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ku shi ya buɗa shi a gare ku ai arafakum abinda Allah ta'ala ya sanar da ku shi fit taurati a cikin littafin at-taura min na'ati Muhammadin na siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don menene kuke cewa lalle shine annabin da aka ba da albishir da shi a cikin littafinmu waɗansu kuma suna ɗaukan wannan hamza ɗin ta a tuhaddisunahum hamzatul istifham ce a tuhaddisunahum yanzu kuke zantar da su bima fatahallahu alaikum da abinda Allah ta'ala ya buɗa shi a gare ku ai arafakum ya sanar da ku shi a cikin littafin at-taura na siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liyuhajjukum bihi inda rabbikum liyukhasimukum saboda su kashe ku da hujja wallamu lisairura wannan lamɗin ita ce lamu sairura lamul aqiba wasairura lahu malakun yunadi kulla yawmin lidulil mauti wa bunulil kharabi wato ita ce lamul aqiba wasairura wato li yakuna aqibatu amrikum aw li takuna aqibatu amrikum saboda ƙarshen al'amarinku su ya kasance yuhajjukum bihi za su kashe ku da hujja bihi da wannan abun da kuka zantar da su shi inda rabbikum a wajen ubangijinku fil akhirati a lahira wa yuqimul hujjata alaikum su tsaye da hujja a kanku fi tarki tiba'ihi cikin cewa kun san cewa shine annabin ƙarshen zamani saboda kun karanta labarin shi a cikin littafin at-taura kun karanta labarin shi a cikin littafin linjila amma kuma kuka daina bin shi ma ilmi kun bi sidqihi tare da sanin ku cewa shi din gaskiya yake cikin abin da ya zo da shi afala ta'qiluna shin ba kwa hankalta cewa annahum yuhajjukum haƙiƙa su za su kashe ku da hujja a wajen ubangijinku idza haddathtumuhum idan kuka zantar da su irin waɗannan maganganu masu daɗi don haka fatantahu ku daina gaya musu irin waɗannan maganganu na'am أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Wala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, A wala ya alamuna, al-istifahamu littagariyar, wannan istifahami ɗin wato na tagariri ne na tabbatarwa ne. A wala ya alamuna shi yanzu suke zarginsu a yalumunahum wala ya alamuna shi yanzu suke zarginsu wala ya alamuna ba su san da cewa ba shine walwawu dakhilu alaiha lil adaf wawdin da take cikin wala ya alamuna ita kuma wannan ta adafi ce ma'ana yanda yake ayalumunahum shi yanzu suke zargin su kan abin da suka baiwa muminai labari akan shi na cewa lalle haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yake a cikin littafin su wanda ya gabaci alqur'ani wala ya alamuna ba su san da cewa ba annallaha ya alamu ma yusirruna hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san dukkan abin da suke boyewa a cikin zukatansu wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa da harashinansu ma yukhfuna abin da suke boyewa wa ma yuzhiruna da abin da suke bayyanawa min zalika na waɗannan maganganu da suke faɗa wa ghairihi da waninsa fayar'awu su tsawatu fayanzajiru su tsawatu an zalika daga irin waɗannan maganganu waɗanda suke na rashin ladabi na rashin gaskiya wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa innahum wa innahum illa yadhunnun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa minhum daga cikinsu ayil Yahudi, daga cikinsu waɗannan Yahudawa wanda suke kewaye da ma'aiki alaihi salatu wassalam, ummiyuna akwai waɗanda suke kidahumai, jahilai, ma'ana juhal, akwai waɗanda suke jahilai wanda la ya alamuna kitaba. su ba su san abin da littafin a taura yake kunshe da shi ba, ba su san littafin a taura ba. illa amaniya lakin amaniya sai dai sun san ƙaryace-ƙaryace a kaziba ƙaryace-ƙaryace wanda talaɗauha min ru'asa'ihim wanda suka jiyo su daga wajen shugabanninsu fa'atamaduha kuma suka dogara da su ma'ana sabatu alaiha suka tabbata akan waɗannan ƙaryace-ƙaryace wa rasa khatfi qulubihim ta tabbata a cikin zukatansu wa inuhum mahum su ɗin ba su kasance ba fi jihadi nubuwatin nabi cikin musan annabta ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wa ghairihi da waninsa mimma yakhtaliqunahu daga cikin abubuwan da suke kaga daga gaban kawunan su su jingina su su jingina shi ga Allah ta'ala ba su kasance ba illa yazunnuna face dai suna zato ne zannan zato wanda yake marjuhi wala ilma lahum babu wani sani ko da nasisin kogo a tattare da su na'am فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا na'am فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fawailul lillazina yaktubuna alkitab wato tsananin azaba ya tabbata shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu alwail wato masdar ne la wahida lahu min lafzihi an gane ko masdarun ne la fi'ila lahu min lafzihi ba da fi'ili daga cikin lafazinsa a waɗansu daga cikin malamai suka ce shine wadin fi jahannam kamar yadda hadisi yake cikin sunan na al-Imam Tirmidhi hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi to anan sai yace shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu ai mukhtalaqan wato wanda yake abin kaga min indihim daga gaban kawunansu su ne suka shirya suka tsara ƙarerakinsu a ciki a cikin littafin sun mai na haza min indillahi sannan kuma daga baya sai su fito su ce wannan abin da yake cikin wannan littafi da muka rubuta daga Allah subhanahu wa ta'ala ya zo shi liyashtaru tsamanan ƙalilan min ad-dunya bihi liyashtaru saboda su musanyo tsamanan ƙalilan wani ɗan tamani wani ɗan kayan duniya ɗan kaɗan wata ilkadara ilkaɗan ta duniya bihi da wannan littafin da suka rubuta suka kaga daga gaban kawunansu kuma suka jingina shi ga Allah wa humul yahudu su ne yahudawa ghayyaru sifatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sun canza siffa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka same ta a cikin littafin at-taura wanda haka ne a cikin littattafai na sunna in suka canza ta daga wannan siffofi na ma'aiki da suka samu wanda yake cikin littafin a taura sai suka ba shi wata siffa ta daban wa ayatar rajimi sannan kuma sun canza aya wanda take magana akan cewa idan mutum wanda yake ma'auraci ya yi zina a jefe shi idan mace wanda take ta yi aure ta yi zina a jefe ta ita ma to sai suka canza wannan suka ce ai za a dan mai bulala ne a dan shafa mai wato gawayi da sauransu a yawo da shi a cikin gari a kunyata su wa ghairahuma da waɗansunsu daga cikin hukumce-hukumce wa katabuha sai suka rubuta su ala khilafi ma unzila sabanin yanda aka saukar da su Allah ta'ala ce fawailul lahum tsananin azaba ya tabbata a gare su mimma katabata aidihim ga abin da hannayensu suka rubuta minal mukhtalaq na shi wannan abin da suka kirkira suka kaga suka jingina shi ga Allah wa wailul lahum sannan kuma tsananin azaba ya tabbata a gare su mimma yaksubuna dangane da abin da suka kasance suna tsururta minar risha na amsal cin hanci a cikin hukunci وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده na'am أم تقولون على الله ما لا تعلمون Shikenan. wa qalu hakanan suka faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su yahudawan ayil yahud lamma wa'adahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama nar yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi musu alkawali da gidan wuta akan wannan abin da suke aikatawa ya ce da su idan har suka doge akan abin nan da suke kai na canza hukunce-hukunce na Allah subhanahu wa ta'ala da tahalili ma haramallahu da kuma taharimi ma a halallahu to huta za ta shafe su shi kenan sai suka ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lan tamassana naru lan tusibana naru da ɗai wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'adudatan face dai yan kwanaki waɗanda suke ababen lissafawa kwanaki yan kaɗan qalilatan kwanaki yan kaɗan arba'ina yawman kwanaki arba'in muddata ibadati abaihimul ijil nisan bautar da iyayensu suka yi ta ɗan maraƙi lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam wato ya tafi wajen ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda mun karanta a baya wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna suka ce adadin waɗannan kwanakin da iyayenmu suka yi na bautar ɗan maraƙi shine adadin kwanakin da za su yi a cikin wuta thumma tazulu sannan kuma ta gushe wannan azabar Allah ya ce kullahum ya Muhammad ka ce da su ya Muhammad a attakhadhtum ahadan a ittakhadhtum ahadan shine ce attakhadhtum ahadan shin kun rike alƙawli ne hudifat minhu hamzatul wasli wato an shafe hamzatul wasli a wannan jumla din ta ittakhadhtum a ittakhadhtum ne asali yanda yake istighna'an bi hamzatil hamzatul istifham saboda wadatuwa da alhamza wanda take ta neman fahimta a ittakhadhtum ahadan shin kun rike alƙawari ne inda Allah a wajen Allah bidalika da wannan abin da kuka faɗa na cewa ba za a muku azaba ba a cikin wuta sai kwana arba'in kaɗai Allah ta'ala da shi kuka yi haka an gane ku mithaqan ittakhadhtum ahadan kun rike alƙawari shine mithaqan minhu alkawali daga Allah bi zalika akan cewa ba zai muku azaba ba sama da kwana arba'in falan yi khulifallahu adahu da dai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saba alkawalin shi ba bihi abin da ya kulla da shi da ku alkawalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ku inda har ya yi muku alkawalin cewa ba zai muku azaba ba sama da kwana arba'in to Allah ta'ala baya saba alkawali wa'adallah la yi khulifallahu wa'adahu walakin na aksarar nasi la alamu am ko kuma haka ne ko la ma'ana la ma'ana babu alkawali tsakankanin su da Allah kenan bal bari dai ta kuluna kuna fadar mala ta alamuna abinda ba ku sani bane ku jingina shi alallahi ga Allah subhanahu wataala na'am بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Bala kwarai kwa, tamassukumun naru wuta za ta shafe ku shine tamassukum za ta shafe ku wuta za ta shafe ku wa takhluduna fiha kuma za ku dawwama a cikinta man kasaba sayyi'atan dukkan wanda ya hada bautar wani da Allah dukkan wanda ya tsururci hada bautar wani da Allah shine man kasaba shirkan dukkan wanda ya aikata shirka ya tsururci shirka wa ahadat bihi khati'atuhu sai kuma kuskuren nashi shirka tashi sai ta kewaye da shi gaba da baya hagum da dama bil ifrad wato wannan ita ce qira'al jumhur jumhurul qurra sun karanta wa ahadat bihi khati'atuhu bil ifrad wal jami'i ita ce kuma qira'a ta nafi al madani wanda ita ce ruwayan qarun da warshu an gane ku ai istaulat alaihi wato kuskuren shi idan muka ce wa hadat bi khadi'atuhu saboda wato abubuwan da suke bayarwa zuwa ga shirka suna da yawa idan aka yi biljam'i kenan wato abubuwan da yake aikatawa na shirka sai suka kewaye da shi idan aka yi shi bil ifrad kuma ana nufin shirka ne shirka tashi sai ta kewaye da shi ai istaulat alaihi ta ci galaba a kan shi wa ahada biyu ta kewaye da shi min kulli janibin daga kowane bangare bi an mata mushrikan ya mutu yana mushriki an gane fa'ula'ika ashabun nari wato irin waɗannan wancananka wanda ya zamanto haka ne yanayinsu wato shirka suka yi ta yi a nan duniya su ne ma'abuta wuta kuma khalidu na fiha su masu dawwama ne a cikinta Allah ta'ala ya kare mu ru'iya fihi wato an kiyayo a cikin fa'ula'ika ma'ana man ma'anar man ba lafazin man ba kaga da yace man kasaba sayyi'atan bai ce ba man kasabu sayyi'atan wa hadat bihi khati'atuhu wannan duka ana magana ga mutum daya kuma wajen bada labarin wajen wato khabar nan sai ce fa'ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun yazo da jami'i to wannan wato saboda an kiyayo ma'anar manne ba lafazinta ba na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة Mm.
هم فيها خالدون walladina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka yi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka yi imani da dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo da shi na alkur'ani da abin da alkur'ani ya kumsa wa amilu salihati suka yi ayyuka na gargaru farloli da na filfili ula'ika ashabul jannati wancananka su ne ma'abuta aljanna kuma khaliduna fiha su madawwama ne a cikinta وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا na'am وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون na'am ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa zukurka tana mana iz akhadna mithaqa bani isra'il yayin da muka amshi yayin da muka riƙi alƙawalin yan banu isra'ila fi taurati a cikin littafin at-taura wa qulna muka ce da su la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa shine la ta'buduna ba za ku bauta wa kowa ba illa Allah sai Allah subhanahu wata'ala wannan bitta'i wanda ita ce ƙira'a ta jumhurul qurra la ta'buduna illa Allah wa bil ya'i shine wal ya'i kenan la ya'buduna ita ce ƙira'a ta Ali ibn Hamza al-Kisa'i ita ce ƙira'a ta Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi da kuma Abdullah ibn Kathir al-Makki shine al-Imam Shatibi da khadi'atuhu da la ya'buduna ya hada su a baiti guda ce khadi'atuhu at-tauhid an ghairi nafi'in wa la ya'buduna al-ghaibu shay'a dukhulula wato khadi'atuhu idan ka cire al-Imam Nafi' al-Madani cikin qurra'u sab'a shi kare ne yake karanta khadi'atuhu sauran duka suna karanta khadi'atuhu la ya'buduna al-ghaibu wato la ya'buduna al-ghaibu ma'ana wala ta'abudu la ta'abuduna illa Allah to la ya'buduna kenan biya ila ghaibiya kenan waɗanda suke karantawa shine akwai Hamza Kisa'i da kuma Dalun shine Ibn Kathir al-Makki sauran qurra'u al-arba'a Nafi al-Madani da Asim ibn Abi Najud al-Kufi da Abdullah ibn Amir ash-Shami da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri suna karanta la ta'buduna illa Allah an gane la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah wannan khabar ne la ta'buduna amma ma'anar shi ma'anar annahi ne ma'ana la ta'budu ahadan kada ku bauta wa kowa illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kuma la ya'buduna ba za su bauta wa kowa ba illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala wa quri'a la ta'budu wato an karanta wannan kira'a ce shaza la ta'budu illa Allah wa ahsinu bil walidaini ihsana sannan kuma ku kyautata ga mahaifa uwa da uba ihsanan wato matakar kyautatawa birran kyautatawa wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi hasana haka ne ko ko husna ko wa dhil qurba sannan kuma ku kyautata ga ma'abuta zumunta ayil qaraba ma'abuta zumunta wannan adafun alal walidai adafi ne akan wa bil walidain ihsanan wa bidil qurba kamar yadda yake wani guri kenan wal yatama sannan kuma ku kyautata wa marayu waɗanda mahaifansu suka rasu kafin su balaga wal masakin da kuma miskinai su ne waɗanda ba su da abin da za su ci na yau ballantana na gobe wa ƙulu ƙaunan hasanan wato ku faɗi magana wanda take kyakkyawa linnasi ga mutane min al'amri bil ma'ruf na umarni da kyakkyawan aiki wan nahyi anil munkar ga hani ga mummunan aiki wasidiki da kuma gaskiya fi sha'ani muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wato cikin lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama warrifqi bihim da kuma tafsasa musu wa fi qira'atin bi dhammi al-ha'i wa sukuni sin wato a cikin wata qira'a wa qulu lin-nasi husna wanda ita ce qira'a ta jumhurul qurra ita ce qira'a ta nafi al-madani ita ce qira'a ta abdullah ibn kathir al-makki ita ce qira'a ta asim ibn abi najud al-kufi ita ce qira'a ta abdullah ibn amir ash-shami ita ce qira'a abu amr ibn al-ala al-basri kana hasana malamai guda biyu ne suke karanta a cikin ƙura'u saba shine akwai hamza da kisa'i su ne waɗanda suke karantawa wa kula hasanan shukuran wa husnan bi dhambihi wa sakin hilbaquna wa hasin muqawwala kamar yadda al-imam shatibi ya faɗa wato a cikin wata ƙira'a bi dhammil ha'i wa sukuni sin wato ana yi wa hasabe rufa'a da kuma yi wa sin ɗauri husna kenan masdarun wusifa bihi mubalaga to wannan shi kuma masdari ne husnan to idan za a fassara shi shine wa qulu lin nasi qawlan za hasanin wato ku gaya wa mutane magana wanda take ma'abuciyar kyawu magana wanda take da kyawu lafazi wanda yake mai kyau lafazi tattafsa wanda baya da gatsau-gatsautu baya da muni baya da tauri wajen faɗa a baki wasifa bihi mubalaga wato an siffanta wa ƙululin nasi an siffanta ƙaunan ɗin da husna saboda kaiwa makura wa aqimu salata wa atu zaka sannan kuma ku sai da sallah ku bayar da zakka faqabiltu fa eh faqabiltum zalika ko faqabiltum zalika sai kuka amsha kan din kuka ce za ku yi duk abubuwan da aka kai muku za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza kuka ce i za ku yi aka sa hannu akan haka aka ba ku lamarinku sun matawallaitum sannan kuma sai kuka bijire a arattum anil wafa'i bihi kuka kau da kai kuka bijire ga barin cikawa da abin da kuka yi alkawali da shi za ku cika fihi a cikin wannan sun matawallaitum ba a ce ba sun matawallau iltifatun anil ghaibati wato akwai waiwayawa daga fakuwa ga barin fakuwa wato wannan bangaren malaman balaga suna wannan irin su al'imam yusuf as-sakaki irin su al-mursidi da sauransu sun yi magana akan irin abin da ya shafi iltifatun anil ghaiba ko anil khitabi da sauransu wal muradu aba'uhum thumma tawallaytum sannan kuma kuka juya kuka bijire abin da ake nufi iyayen nasu wanda da su ne aka yi wannan alƙawari ba da su waɗannan yaran ba illa qalilan minkum face dai 'yan kaɗan daga cikinku wa an mu'riduna alhali ko kuna masu kau da kai anuhu daga wannan alkawalin da aka yi da iyayenku ka abaikum kamar yadda iyayenku wato suka bijire na'am wa idza khadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وبنجي سبحانه وتعالى يتي وإذ wato ka tuna mana iz akhadna mithaqakum ko wadhkuru ku tuna mana iz akhadna mithaqakum yayin da muka rike alƙawalinku wa kulla muka ce la tasfikuna dima'akum kada ku dinga zubar da jinanayinku turiquna ha ku dinga zubar da ita bi qatl ba'dikum ba'dan sashen ku ya doki abu ya kase ya kashe shashi ku dinga kashewa junanku wala tukhrijuna anfusakum sannan kuma ba za ku dinga fitar da kawunan ku ba min diyarikum daga cikin gidajenku ai la yukhrij ba'dukum ba'dan min dari kada sashen ku ya fitar da sashe daga gidansa kada mai ƙarfi ya burkushe maras ƙarfi kada na sama ya danne na ƙasa kada baba ya danne ƙarami ya fitar da shi daga cikin gidansa sun ma'aƙarartum sannan kuma kuka tabbatar da hakan ɗin ƙabiltum zalikal mithaqa kuka amshi wannan alƙawali akan haka wa antum tashhaduna alhali haka ne wa antum tashhaduna ala anfusikum alhali kuna masu shaidawa akan kawunan ku cewa za ku cika da wannan abin da muka yi alkawari da ku kuma daga baya sai ku warware wa bi hadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik